اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها يا قوة لك بعد غسيان الله بهالتا كريكو كجاج ماتا أي ذاتهن ذات سكرها كو كرها بالفتح واللم لغتان أي مكرهين كنا ما ستيل الساوى أكن هكا dalilin saukan ayan a zamanin farkon musulunci idan mutum ya mutu ya bar mata sai in yana da ɗa wadda ba ita ta haife shi ba sai ya zo kusa da ita sai jefa tufa a kanta shi kenan ma'ana ya kame ta kenan ba zai bar ta ba ko dai ya aure ta bisa ba sadaki ko ya aurar da ita ga wani ya karbi sadakin ko ya cuce ta har ita da kanta ta ce to Allah tana neman ta fanshi kanta ko ya kwashe gadonta to da wani abu kubais ya rasu ya bar matansa sunanta kafshatu binti ma'anil ansariya wani ɗansa wanda ake ce masa kai sosai tashi ya jefa tufansa a kanta ya batta mai kusace ta ba mai siyar da ita ba ku ba tun sai ta kawo ƙara wajen manzan Allah ta ce ya rasulallah amma ku baisin wato baban shi ya rasu ɗansa ya riƙe ni bai siyar da ni ba bai ban ni na je na ya aure ba sai ce wa in ci gaba da zama manzan Allah ya ce to ci gaba zama da ɗakin ki har dai yadda Allah zai horo ya zo a kanki to sai ayan ya zo bai halatta gare ku gaji mata karhan ko koras kuna masu tilasta kanu fil jahiliyati a zamanin jahiliya ya risuna nisa a ƙarfa'im suna gadon matan makusanta fa in sha'o ta zawaju bila sadaki in sun ga dama matan da suka ce sun gada su aure shi ba tare sadaki ba au ko kuma zawwajuha su aurar da ita ga wani wa aka zo sadaka ha su karbe sadakin au allaluha ko su ta cutanta hatta taftari har ta fanshi kanta bima warisatu da abin da ta gaje shi wajen mamacin au ta mutu ko ta mutu fayar suna su gaje ta to sai aya ta zo fa nuhu aka hana su an zalika yin haka wala ta'dhuluhunna Allah ya hana ku cuce su ay tamna'u azwajakum an nikaha ghayrikum kar ku hana matan ku wanda mazajen suka mutu su aure waɗansun ku bi imsakihin ta hanyar rike su sannan wala ragabata lakum ba ku da kwaɗayi a cikin su liraran dun cuta kuna yin haka ne litazhabu bi ba'd ma ataytumuhunna don ka tafiyar da sashen abin da kuka ba su min almari na sadaki illa an ya tina sai in sun zo bi fashatin da alfasha mu bayyanatin bayyananniya bi fatin ya yi mu bayyanatin wa kasir ya ko mu bayyanatin ai bayyana ai hiya bayyanatun ai zina ma'ana fahisha anan zina aw nushuzin ko ta kore maku ko mazaje to idan mace ta ki miji kaga tana cutarsa to falakum an tuwaru hunna ya halatta gare ku ku kuntata musu sun da kun sun kuntata muku hatta yaftadina har su fansa minkun da gare ku wai hatali ina su ya hulu shine in daga abin ya ishe ta ta ce ta gaji da auren ya ce to biya ni sadaki na sai ya hulu wa ashirun hunna bil ma'ruf ku yi zamantaka da mata da ya kamata ai bil ijmali da kyautatawa fil qawli ko da magana ne karfadin matanka mummunan magana ku kyautata musu wannan fakati da ciyarwa ku kyautata musu kuma wal mabiti a wajen kwana fa in karihtumuhunna fa asa an takaru shay'an waja Allah fi khairan kathira idan kuka ke su wani lokaci Allah yake jefa kin mace a zuciyarka to fasbiru ku hakuri fa asa an takaru shay'an da sannu ku kukan ki wani abu alhali kuma waje Allah fi khairan kasira Allah ya sanya alkhairi mai yawa a cikinsa wala Allah ya ji alfi zalika watakila Allah zai sanya a cikin fihin a cikin matan da kuke kin alkhairi shine bi an yarzuqukum min hunna waladan salihan yiwuwa a lokacin da kuke kin nan kuna ganin rabuwa da ita yafi to ne yiwuwa akwai dan salihi wanda zai fita wa in arastum dali zawjin makana zawjin idan kuka nufi canza wani mace matsayin wata mace ahadiha badalaha ku auri wata musayin wacce kuke da shi bayan tsallaktun muha kuka saki ta gidan alhali ita ta gidan nan wa kada ataitum ihdahun na qindaran kun ba ɗayan matan da kuka saka qindaran dukiya mai yawa malan kasiran sadaqan don kun biya sadaki sai kuma kuka sake su to fala ta khuzu minhu shay'an kar ku karbi komai ai kai da kanka kace ba ka yi can ko da aka ce ta fanshi kanta ita ne ta cuce ka ka kwantata mata har ta ce ita ta gaji da auren aka ce to ta biya ka to nan ko kai ka ga wata kana ka so ka shigar da ita ka fitar da wannan to bar ganin ka ba su dukiya mai yawa in dai har ka ce ka ba ka yin auren Allah ce ba za ta ku zo min hushe an ka ku karbi komai daga cikin kuɗin hatta ku zo na hubutanin ko a karbi wannan kuɗi don zalunci wa isman da zunubi mubinan bayinan bayanan ne wa nasmuhu ma alal hali da yace wa isman mubinan hala kaunukum iskun masu daukan zunubi kuma bayanan ne wal istibham wal tawmihi wal inka da yace atahu zunahu yanzu ku karbi wannan to ai magana ne wanda ba a so a karban ba don zargi ne da kuma cewa abun bai dace ba wa kai bata huzunahu wa qarfa ba zuku ila balin ya za ku karbi wannan abu to ai su suka ce mu to wani ne ya mun wannan wani ne ma ban lura ba su muni ne a wurin to sai a koma ba ahi ومن يدي الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم to ai ayoyin da ya wuce a baya Allah ya faɗi hukunce-hukunce ne a kan maganan gado wani zai ci kaza wani zai ci kaza wani ba zai ci kaza da ya gama sai ce wasici ne daga Allah yadda Allah ya raba nan kar a canza wani a bashi kaza wani a bashi kaza to shine a ƙarshen aya yace tilkal ahkam wancanan ka hukunce hukunce almazkuratu wanda aka ambata maku min amri ya ta mana al'amarin marayu kuma ba da hada min da ke bayan ta haddudullahi haddodin Allah ne ma'ana haddin Allah shara'i'i shari'o'insa allati hadda hali ibadihi wanda iyakace ga bayi li ya amalu don su yi aiki biya da ita wala ya tadduha ba za su ketare ba wa man yuti Allah wa rasulahu duk wanda ya bi Allah da manzon Allah fi ma hakama fihi cikin abin da ya hukunta a ciki yudkhilhu ko nudkhilhu zai shigar da shi ko za mu shigar da shi ce bil ya'i wan nuni iltifatan jannatin aljanna tajri min tahtiha al-anhar wanda korama ke gudana karkashin ta khalidina fiha ababan kaddara wanda wama a cikin aljanna dadin sa an shiga har abada ne Na'am wa zalika wancanan ka shine alfawzu rabo al'azim mai girma. Wa man ya'si Allah wa rasulahu duk wanda ya sami Allah da manzon Allah wa ya ta'adda hududahu ya ketare iyakokinsa shine shari'ansa shi kuma aka san wancan yudhiluhu ko nudhiluhu Allah zai shigar da shi naran wuta khalidan madawmin fiha a ciki wa lafu fiha azabun mahinun sannan azaba ma'abocin walakantuwa ya tabbata gare shi a wuta zu ihanatin waru ya fi lama'iri an kiyaye a cikin lamirorin mamman da ya ce man ya asillah man yi illah fil ayataini labzu man lafazin man wa fi khalidina a cikin khalidina din na ma'ana ma'ananta wallati yatina alfahishata waɗannan da suke zuwa da alfasha wato matanku da kuka aura sai kuka gane kuna suna alfasha suna zina min nisa'ikum daga matanku to abin da za ku yi fatashiru alaihin na arba'atan ku kafa shaida mutum hudu a kansu minkun daga cikin ku min rijalikum min muslimina daga mazajen ku musulmi fa in shaidu alaihin na biha idan sun yi shaida cewa lallai sun ga matanku suna zina fa amsikuhunna ku rike su ahbisuhunna fil buyuti a cikin dakuna wamna'uhunna ku hana su min mukhalatati rijali su daina cuɗanya da mata hatta ya tawfihim nal maut har mutuwa ya zo musu wato mala'ikun mutuwa aw ila an yaj'al Allahu lahunna sabilan ko ko Allah ya fitar da wani tabarki hanya lahunna gare su dariqan hanya ila al khuruj zuwa fita to kaga wannan ayan farko haka yake in an gama wace tana zina aka tabbatar da shaida aka ce a kulle ta daki a hana ta fita har ta mutu ko kuma Allah ya kawo wani mafita to mafitan ne za mu ji daga baya an kawo mafitan shine umiru bi zalika mai tafsiri ce an hore su da yin haka ne a wal islam farkon musulunci sun maja'ala lahunna sabilan sannan Allah ya kawo tafarki gare su wato mafita cewa in wannan ya faru ba irin wancan hukunci za a yi ba bijallil bikri mi'atan wadda bata yi aure ba ya mata bulala ɗari wata garibiya da bakuntar da ita wato a kai ta firisana amin shekara ɗaya kuma ayin ya sake nuna wanda bai aure ba ke rajimar muhsanati wadda ta zama muhsana ta ya aure ita kuma a jefe ta mafin hadisi ya zo a cikin hadisi lamma buyyinan haddu yayin da aka kawo haddi dama Allah ya ce la yin Allah na sabila da ayan haddi ya zo sai annabi ya ce khuzu anni khuzu anni kaji ala Allah sabila to gashi gashi gashi Allah ya ce har ya sanya tabargin ga mafita gare su arwahu muslim wallazani bi tartibin nuni wa tashdidi wallazani ko wallazani waɗannan yatiya ne ha da suka zai kema alfasha din azina zina awul la yada minkum daga cikin ku mazaje fa zo huma ku cuce su bisabbi da zagi wallarbi da duka wabbin ni ala da takalma so larabawa an walakanci na ƙarshe an ɗaga takalmi to an gama walakanta shi kenan ku zage shi ku ɗaga takalmi ku buge shi fa in ta ba min in suka tuba wa aslahal amala suka gyara aiki fa aridu anhuma ku ku kawai da kai gabanin su ba za a ci gaba da cutan su har abada ba in tuba sun tuba shi kenan wala tuzu kuma kar ku cuce su inna allaha kana tawwaban Allah mai yawan karɓan tuba ne alaman taba bisa wanda ya tuba rahimun mai rahama bihi da cewa haza wannan aya in ji mai tafsiri da yake cewa wallati ya tinar fahishata har zuwa wannan mansuhun an yi nasiyansa ma'ana an ɗauke hukuncin amma ayan ana karantawa da ina bil haddi da ayan da ya kawo su haddi in urida biha in ana nufin zina ne waka za haka nan in uri da biyan liwaɗi ana nufin liwaɗi ne inda shafi a wajen shafi imamu shafi lakin ma'amulu bihi la yurjamu indahu amma wadda aka yi luwaɗi da shi a wajen imamu shafi ba a jefe shi maliku da ce dukan su a jefe su wa in kana musinan ko ya zama musini ne bal jalladu ay masa bulala wa yagharrabu a bakuntar da shi wa yaradatul liwadi azharu nufin cewa wannan ayan tana nufin liwaɗi ne ya fi bayyana don Allah ya ce Allah zani Allah zani Allah zani ai mazaje guda biyu ne saboda haka tasniyatul lamiri wal awwalu na farko cewa wallati yatina al fahishata wato ayan biyu ne wallati yatina al fahishata ana nufin zina ne wallazani yatiyani ha ana kuma nufin liwaɗi ne أراد الثاني والزانية ويرده التنبي تبنيتهما أن جناسو بمن دمين المتصلة وأن يسعدو دمين الرجال واشتراكهما أن تارسوا في الأذى أسكن شوتا توبا ولإيران لكو دكي وهو مخصوص أن كيب أن شيب الرجال لمذا لما تقدم سمود أبن نيجابات من النساء أسكن ماتا من الحبس لك تريوا innama taubatu iyaka tuba ala Allah zuwa ga Allah allati kataba ala nafsihi kamulha wanda ya rubuta makansa zai karbi tuban ya tabbata tuba ne lillazina ya'maluna su'a ga mutanen da suka aikata mummunan aiki sabon Allah bi jahalatin da jahilci halin ai jahilina suna masu jahilta idza asaw rabbahum in sun saba ma ubangijinsu sun mai tubuna sannan su tuba min zamanin min zamani kusa kabla an yi gargaro tun gabanin mutuwa ya zo musu shine gargara to waɗannan ne Allah ya yi rubuta zai karbi tuban su ba mutum ya yi da gangan ya kara da gangan ya kara da gangan to wannan idan dai ya yi da jahilci ne kuma ya tuba tun kame ya ga mala'ikan mutuwa to Allah ya rubuta wa ula'ika ya tubu Allahu alaihim waɗannan Allah yana karɓar tuban su yake da tawbatan wa kana Allah Allah ya samu haliman aliman masani bi halkihi da halittansa hakiman gwani fi sunihi a cikin aikin sa bihim da su وليست التوبة للذين يعملون السيئات sannan babu tuba ga waɗanda suke aikata zunubai shine sayi'a suna ta yin zunubai hatta idza hadarahumul mautu sai sun ga mala'ika mutuwa sai su ce mun tuba wa hadafin nazi yayi riko yana zararan kala sai ce inda mushahadati ma huwa fihi in ya ga abin da yake ciki na fitan rai sai ce inni tubtu lana ni na tuba yanzu ha ina fala yanfa'uhu zalika wannan tuban bai amfanin sa ai kaman tuban fir'auna ne lokacin da aka nutsar da shi da ruwa sai ce amantu billazi amana bihi banu isra'ila amantu billazi an da an ce mala'ika jibril ya ɗebi kasa cusa a bakin sa dan Allah yana iya masa rahama da ya ce laya amma kuma wai maganan ma akwai kafirci mai maimakon ya ce Allahu na amantu billahi sai ce amantu billazi na ba da gaskiya da abin nan otoyi abin nan wani to haka ne idan mutum Allah zai karbi tubansa matukan bai ga mala'ikan mutuwa ba yawa amma idan tuba lokacin da yake amfani kenan shi yasa ba a san mutuwan buja mutuwan buja za a mutu ba a shirya ba sani ba manzo Allah ya ce ina neman tsari da mutuwan buja gwamma a baka alert to kun yamma idan Allah ta samu da kan mutum da kansa zai yanke kauna ciwo yau gobe ce ka ce wannan ne ina ganin ba zan tashi ba to lokacin nan sai ya koma ga Allah ya ta tuba ya ta tuna abin da zai yi ya kuka in an zo gaishe shi ma wanda ya zalunta ne sai ya fashe da kuka to waɗannan shi ne ake so amma ka ga mala'ikan mutuwa zai zara rai a ce na tuba ba lokacin shi ba ne walallazina yamutuna ba tuba ga waɗannan da suka mutu wahum kuffarun suna kafirai idza tabu fil akhirati idan sun tuba a lahira inda muayyanatil azabi lokacin da suka ga azaba ai tuba a nan sararin duniya ake daga nan da ka shiga kabari maganan tuba an kulle ta ko da aka ce za a kulle kofan tuba wai a karkace wai za a kulle kai ran da ka mutu naka kofan tuba an kulle ai ba wai cewa ka saurari za a kulle kofar tuba ana baka labari idan rana ya fito daga yamma zuwa gabar to nan da to a ran da ka mutu naka kofar tuban an kulle to saboda ka kai maza kami a kulle maka kofar tuba wa ulai ka wadanta nan ka atanna lahum azaban alima mun tana da musu azaba mai radadi ya ayyuhal ladina amanu ya waɗanda kama da gaskiya da Allah la yahillu lakum an turinu karhan mai halatta gare ku ku gaji mata tilas ba karhan ko kurhan bil fati wa dhammi lugatani ay mukrihina kuna tilasta mata ala zalika bisa wancanan ka shine bayanin kanu yarisuna kanu fil jahiliyyati yarisuna nisa qarbaihim sun kasance a zamanin jahiliya kamin musulunci yazo idan dan uwan mutum ya mutu sai gaji matan tilas suna gadan matan yan uwansu shi ne aka ce idan dan uwa ya mutu ko dan ma mutumin wanda ba ita sa haifa ba sai je jefa mata tufa ko jefa mata wani abu da ya kama kenan to ba wanda zai aure ta to aka suke a cikin musulunci fa in sha'u in sun ga dama ta zawwajuha sai su aure ta bila sadaki tunda sun kama na yan uwansu ne ma'ana sun gada ba sadaki aw zawwajuha ko in ba su da bukata sai su aure da ita ga wani wa hazu sadaka ha su karbi sadakinta wa alaluha su cuci ko kuma an alaluwa ko su ita cutan da kila tana ba su haushi da ki su ki aurenta su ki bari wani ya aure ta hatta tabta dai har dai ta ce ta ita dai ta gaji tana neman fansa bin ma wani sirru da abin da ta gada wajen dan uwansu nan a wuta kuma ta ko ta mutu akan haka ta fayar suna su gaje ta fanuhu aka hana su an zalika wancananka Allah ya ce wa Allah ta azuluhunna Allah ya ce kar ku cuci mata tamna'u wa azwajakum an nikahi ghairikum su aure ku hana su su aure mazaje daga auren an nikahi ghairikum gabarin auren wajen ku bi imsakihin ta hanyar rike su wala ragabata ba ku dai lakum gare ku fihin a cikin su lirara wannan zahirin nasin kenan akwai kuma nasin da yake nuna idan mutum ya saki mutum misali yana so ya cuce ta sai ya sake ta shiga daya tana cikin idda sai da ya wata uku saura kwana goma sai ce na dawo da ita sai dawo da ita sai ya shiga ya kwanta da ita so daya aiki wasa sabon girki wancan na za ya zube sai ta sake zama kuma wata uku da kwana goma ta kai wata uku kuma can sai ce ya dawo da ita da ya dawo da ita kuma ko inda ya shiga ɗakin ko da ta ƙi yarda da shi ba ya ce ya dawo da ita ba in ya shiga ɗakin ya kulle ya fito shari'a za ta ce ba a yarda ba ko da ta ce bai ta ƙi ta ba shari'a ce oh ba dai kun kulle kofa ba sai kuma ya ce ya sake ta to kaga sai da maimakon ta yi wata uku da kwana goma ta yi wata goma kenan to Allah ya hana wannan dai ka rabu da ita ka rabu da ita kawai Na'am litazhabu don ku tafiyar bi ba'li ma ataituhun muhunnan sashin abin da kuka ba su min almari da sadaki illa an yati ni bi fahishatin bayyinatin sai dai in matan da kuke auren sun zo da alfasha bayyananne ma'ana kun san suna haduwa da wasu mazaje bi fathil ya'i wa kasriya mubayyanatin ko mubayyinatin ai bayyanatin ai hiya bayyanatin shine ya fassara cewa fahisha anan zina ko ko aunu shuzin ko ko a amfanin mace namiji ya kwanta da ita sai in ya shiga ɗakin da shi tana ta cutarsa wannan kam Allah kuma bai halanta bai halatta muku ku zauna da cuta ba falukun a ya halatta gare ku an tularo hunna anan lalle an tularo hunna ku cutar da su ma'ana ku matsa masu hatta yabta dina minku har su nemi fansa daga wajen ku waya hatali ina shine su ba da hulu dan dai har mace ta ce ita ba ta yin auren ba kai namijin ka ce ba ka yi ba to ai abu mai sauki ne ba ni sadaki na aure wata ki je ki aure wani shine hulu wato an hulu dalqatun la rajata fiha idan mace ta nemi fansa wajen mijinta suka daidaita aka biya kuɗi to ko da sun sake daidaitawa ta gane kuranta ya gane kurin shi to ba za a yi irin aure na gida cewa na sake ta shi ɗaya ta dawo ba wannan sabon girki za a yi ya dawo sadakin ta ce ban yarda da na da ba ya yi mun kaɗan wannan na baka bai yi ba to kuma sai da sake sabon haura aure sabani in ka saki mace shika ɗaya matukan mata kai illa ba ko kai na dama za ka dawo da ita ne kawai ba wani sabon illa da sauransu to wannan kai ka ba ta biya ka kuɗin ka karɓi kuɗin to dama sadaki shine auren kamar ta maka kuɗin shi kenan kuma daga baya kai na dama ita ma ta yi na dama to in an je ba irin wancan bane ko da kwana ɗaya ne kuwa ba irin wancan bane sai an sake kuma daidaitawa to mai da sadakin to kuma a sake daura wurin wa ashiruhun na ku yi zamantaka da mata bil ma'ruf da abin da ya kamata bil ijmali da kyautatawa fil kauli a cikin zance kar ka zagi uban matanka dan uban matanka ubanka ne kar ka zagi uwar matanka in kuma ka ci gaba da zagi ita ma za zagi naka wata rana wannan fakati ta ciyarwa ku kyautata cikin ciyarwa abin da bai ba a yi kenan mafi yawa sai mutum ya kawo matansa abinci wanda yake da masu dura maka dai a cikara mutu sai ko sai je samu mai daɗi ya ce to kar ku yi haka ku kyautata a cikin ciyarwa ɗin wal mabiti ku kyautata wajen kwana ɗakin kwanan da kwana da su a kyautata su fa in karihtu muhunna idan kun ki su wani abu ya shiga tsakanin ku na kiyayya to kar dai ku yi gaggawan shika fasbiro ku yi hakuri shika halan ne amma Allah bai san shi fa sai an takarhu shay'an yayi kusa ku wani abu alhali Allah ya san akwai alkhairi a ciki waje Allah fi khairan kasiran Allah ya sanya alkhairi mai yawa a ciki wala'allahu watakila ya ji alifihin na zalika zai sanya wancanin ka wato alkhairi mai yawa a cikin matan da kuka ki shine mai bi an yarzuqukum min hunna waladan ya azurta ku da da mai albarka a cikin su salihan to idan abun ya ci tura ko kaga dai sai kun yi canji shine Allah ya ce wa in arastum istibdala zawji idan kuka yi nufin musayo mata makana zaujin a matsayin wata mata kuna so ku fitar da ita wata kuka wata ai akhadha karban wata matan badalaha musayanta ta wani hanya bi an dallabtu muha kun sake ta wannan ana magana da mai mata hudu kenan ko mai mata hudu ne ai sai shine zai canza ya kawo in ko mai ɗaya ne ai sai ya kari kawai mai biyu ma ya kari mai uku ma ya kari to idan sun kai n the end ya za a yi ana son a yi withdraw to abin da za a yi bi an dallabtu muha kuka na son ku canzo wata wa kada ataitum idahunna qintara alhali ɗaya daga cikin matayen nan da kuke so ku canza kun ba su kuɗi mai yawa na sadaki tashi kuna son ku canza wata to ba irin wancan na baya bane da aka ce su yi muku kul'u falata ku zo minhu shay'an kar ku kuɗi komai daga abin da kuka ba su ai ko kuka ce ba ku yi can ku ai cutanka akai to yanzu tun da ka ce ba ka yi sai ta tafi da abin da ta karba Allah ya ce a ta hu zonahu haɓa yanzu kwa karbi wannan abu nan da zalunci wa isman ga zunubi mubina bayyananne wa isman wa nasmuhu ma nasman isman mubina nan alal hali halin kasancewan ku masu daukan zunubi bayyananne wal istifhamu cewa da a ta hu zonahu yanzu kwa karba to wannan littawbihi Allah yana zarga ne don ka karba wani inkari kuma an ki wannan karka karba ne wa kaifa ta ku zona wai ci gaba da ci haba ya za ku karbi wannan kuɗin bi ayi wajen ta wani fuska wa ka dafla ba alaikum ila ba ne sashin ku ya haɗu da sashi fa bil jima'i kun ji daɗin juna bil jima'i al muqarrad wanda shi ke tabbatar da sadakin wa hazza minkum misaqan galizan sun rike alƙawari daga wajen ku galizan mai tsanani huwa ma amara Allah shine abinda Allah ya horo bihi da shi min imsakihin na rikon su bi ma'arifin da ya kamata aw tasrihi ta talaqu maratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsani in dai an yi biyu Allah ya ce to yanzu ana maka oda kar ka kara ko ka ci gaba da riko da ya kamata ko ko daga wannan ɗayan an yanke shine a talaqu maratan ba ana nufin maratan ya kare ne ba da aka kai biyu to bari a yi maka wone ka yi karambani ka yi na ɗaya ka yi karambani ka yi karfa kai na uku to in ko kai na uku to ka sani fa Allah ya raba to saboda haka yanzu saura ɗaya fa in za ku min arubin ko ka ci gaba da riko da ya kamata ka riri ta ɗayan nan auta sirihun ko ko sallama bi ne. sannan wala tankihu ma nakaha ba uku kar ku auri matan da iyayenku suka aura minan nisa'i daga mata illa lakin ma salafa sai abin da ya shuɗe da idan mutum ya bar ƙananan mata to ‘ya'yansa sai su kama sai Allah ya ce a'a an hana ma salafa abin da ya shuɗe zalik falakum zalimin fi ilikun ne haka da kuka yi fa innahu ma'fuun anhu an yafe musu to amma a ba wa dinnan dinnan fa akwai baba akwai mai sunan baba abu uba uba wanda ya haife ka wanda ya haife ka shine aka ce karka aure matansa amma matan ganin uba a shari'a ya halatta a to kuma balle ko matan ganin uba ne ta mutu ta ce kai take so amma a ce ɗanta ɗanta ne ba uban da ya haife ka dai wanda ya haife ka to haramun ne amma matan kanin uwanka bismillah innahu aidika wannan auren su kana fahishatan abu ne mummuna wa makatan sababan lil makati sababin fushi min Allah daga Allah shi makatu din nan huwa ashaddul bughd shine mafi tsananin yayya wasa a yayin muni sabilin tafarki ɗariƙan zalika to ga nan za a gaya muku matattakin da suka haramta yanzu dai an haramta maka auren matan babanka to yanzu ga wasu mata nan kuma wanda za a haramta maka ku aura bakwai ta dangantaka bakwai na shan mama wato amma bakwai din nan na shari'a shine shine alqur'ani ya kawo bakwai kuma na shan mama hadisi ya kawo shurrimat alaikum ummahatukum an haramta muku ku auri uwayenku da an tanke huhun da ku aure su uwa to uwar uwa ma ta shiga wa shamilatil jaddatu cewa ummahatukum ya hada da kakanni min qibalil wabi aw ummi ta jihan uba wato uwar ubanka uwar uwarka uwarka haramun ne ubanka da an kaddara mace ne shi ma ba haramun bane to haka nan uwarsa shine ce min qabilil abi aw al ummi an haramta muku banatukum ƴaƴanku mata ƴaƴanku mata shamilar banatul auladi sun gama da ƴaƴan ƴaƴa maza da ƴaƴan ƴaƴa mata wa in safalla ba za ka aure ƴarka ba ba za ka aure ƴar ƴarka ba da nan ɗanka namiji ne ce da mace ne ai ba za ka aure shi ba yar dan kama ba za ka aura ba shine ce wa in safalna ko sun yi kasa wato jika da dan jika da dan dan jika dukkan su ɗaya ne wa akhawatukum Allah ya haramta ku aure ƴan uwanku mata min jihatil abi aw al ummi wannan uban ku ɗaya ko uwar ku ɗaya wa ammatukum da ammoman ku gwaggwanni kenan ko gwaggwanni wanda suke ƴan uwan uba su ma haramun ne ku aure ku ai akhawatu abaikum yan uwan iyayenku wa ajdadikum da kakanninku wa khalatukum Allah ya haramta ku aure khalolanku ai akhawatu ummahatikum yan uwan uwayenku wa jaddatikum da kakanninku yan uwan fa ba ƴaƴansu ba ba kuma matansu ba wa wa banatul akhi haka nan ƴaƴa mata na dan uwa ‘ya'ya mata na ɗan uwa ‘yar ƙaninka, ‘yar wanka, duka haramun ne ka aura. Wa banatul ukhti ‘ya'ya mata na ‘yar uwa, ‘yar uwanka, wadda hudu fi hinna auladuhu ‘ya'yansu sun shiga. Wa ummahatukum da uwayenku allati arba'nakum to kaji wanda suka shayar da ku. Bizalika shine yace bis sunnati wa yulhaqu bi dhalika bi sunnati al banatu minha kaga yace um akhawatukum min raba'ati yan uwanku na shan mama wanda ku sha maman mace daya sai ce an zirkar da sunna hadisin manzon Allah al banatu minha ƴaƴan matar da ta shayar da ku ƴaƴan matar da kuka sha mama tare da ita wa hunna sune man Allah atuhunna mawdu'atuhu wanda abin takin ta shayar da su wal ammatu ammuma na shan mama da khalatu da banatul akhi ya'ya mata na dan uwan shan mama banatul ukhti ya'ya mata na yar uwa wajen shan mama minha saboda hadisin da yazo ya haramu min ar-raba'i ma yahrumu min an-nasab abinda ka san duk ya haramta ta dangantaka ya haramta wajen shan mama Imam al-Bukhari ya rawaito wannan wa ummahatu nisa'ikum da uwayen matanku wa raba'ibukum da agololinku jam'u rabibatin jam rabibatin nan ita ce bintu zaujati ar matar da ka aura min gairihi daga waninsa ta zo da ya gidanka shikenan ka aure uwan to haramun ne ka aure yar don ka kwanta da uwar haramun ne amma yayanka ba sa aura yayanka su aura yayanka samu karuwa uba na auren uwa ka tsana aka ce gama shi ma dan in ta zo da namiji shi kuma da ta zo da namiji sai zama ya daɗi sai ta ga 'yar kishiya sai a bata to shi ne shari'a ya ce warbai mukum da agwalolinku Allah tifi hujurikum to kaga Qur'ani yake da magana nan sai an sai an je makaranta sai Allah ya ce kar ku aure agwalolinku wanda suke cikin gidajenku to wanda ba su gidan ba ko tarubbunaha wanda kuke gidansu kuke tarbiyyanta sifatan sifa ne wanda yake muwafaqatan lil galibi galibi da aure mace da ya za ta zo a goye ta a gida to shine mai tafsiri yace la mafhuma lahu la mafhuma lahu sa ba mafhumi gare shi wato in an samu mafhumi anan da yace Allah ta fi ku jurukun wanda suke gidajen ku to wanda ba su gidan sai aura to kar ka dauko mafhumi anan ba mafhumi ƴaƴan matanka dai kawai ka aure su amma ya bi wannan magana Allah ta fi hujurikum wanda suke gidanku to wanda bata zo da ke gidan ba sai ka aura to shine ce la mafhuma lahu min nisaikum daga matan ku allati dakhaltum bihinna wanda kuka shiga daki da su ai jama'atu muhunna wanda kuka yi jima'i da su fa illam takunu dakhaltum bihinna idan ba ku yi duhili da isa bala junaha ba ba laifi alaihim akan ku fi nikahi banatihinna auren matan su idza farkatum muhunna kaji wani rikici mutum ne ya aure mata ba zawara shikenan ya zo ya gashe ta ne zo gashe ta sai auro sai ta turo yar ta budurwa ta kawo mashi ruwa da tabarma kamin ta fito sai ce a'a wannan ba kama ranar mijin tsofaffi ungo ka sha a'a dakata ke ba ainihin yadda ne kaje kana neman tsofaffi ga masu nan sai ce dakata ke ce mata sai an jima ce yaya a'a sai an jima shi kenan sai da sai ce da Allah ke haƙuri ni yarinyar nake so sai aura lafiya nan ba eh katta yadda mana Allah yadda shi ne Allah ce fa in lam takunu da haltin bihinna idan muka shiga ɗaki da uwayen baba ya ce to fa la junaha alaikum babu laifi akan ku bi binahi a cikin auren ne banatihinna ya'yansu mata idza faraktumuhunna idan kun rabu da su wala ilu abna'ikum haka nan haramun ne ku auri matan ƴaƴanku amma ƴaƴan nan allazina min aslabikum na tsotsonku na tsotsonku wanda ko kuka haifa bihi lafi man tabannaytumuhum tsakanin sabanin wanda kuka rike su da ko kuka rene su kashi yasa ya faru akan zaidu ko zaidu maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya rike shi da da annabi ya rike shi da ya masa auren zainabu to shi kina ana cewa dan annabi dan annabi dan annabi don Allah ya cire wannan hukuncin sai Allah ya kawo hukunci ya saki zainabu Allah ya ce ka aura to shine sharif me yace kar ku aure matan ƴaƴanku min asladikum na tsatsonku shine mai tafsiri yace bi khilafi man tabannaytumuhum sabanin wanda kuka rene su riko ana cewa dan wani dan wani in yi saka ka aura kawai falakun ya halatta gare ku nikawa auren hala'ilihin matansu sannan haramun ne an tajma'u bainal ukhtaini ku tara tsakanin yan uwa biyu ba auren yan uwa biyu ba tarawa ka auriya da kanwa lokaci ɗaya haramun ne amma ka auriya ta mutu ka auri kanwan ko tana da rai tace ba ta yi ka ce kanwan ke kina yi bismillah komai an shayi ai bayan ya ga babban da ci masa sai ce ke kina so ta ce Allah miki albarka ke je ka to tarawa ne bai halatta ba min nasabin na dangantaka aura la'in ko shan mama ma'ana idan uwa ɗaya ta shayar da su mama ba za ka tara su ba bin nikahi da aure wai hukuma an riskar bihi ma da su bi sunnati a hadisi a jam'u tarawa bainaha wa baina ammatiha wa khalatiha ba za ka auri mace ka auri kanwan uwarta ka hada ba ko ka aure kanon ubarta ka hada ba wannan hadisi ya kawo wannan ka aure mace ka je ka kano kanon uwarta ai rainin yayi yawa ko ka aure mace ka je ka nemo kanon uwarta to an hana amma wai yuzu ne kawo kullu wahidatin ya halatta a aure kowace ɗaya daga muga ambata din nan alal infrari ita kadai wa mulkihuma da milkin su ma'an tare ya halatta ka mallake su wajen mallaka a ce bayinka ne amma wai dawo wahidatan ɗaya zai kwanta da su illa lakin ma kasala ba sai abin da ya wuce a cikin jahiliya min nikahin na auren ku malama zikira sashin abin da aka hana din nan in kun yi a jahiliya to wannan ya wuce an yafe fala junaha alaikum fi ba laifi a cikin ku inna Allah haqiqa ubangiji kana gafuran mai gafara ne da ma salafa ga abin da ya shuɗe min kun gare ku kablan na hai gabanin hani rahiman mai rahama bikun da kofi zalika alhamdulillah na'am Mm. Mm. Mm. to Allah ya sa mata albarka shi da ya nema da wanda bai nema ba ma wani ma bai da sana'an Allah ya ba shi wanda yake da shi Allah ya sa masa albarka a ciki idan ka mun kama sana'a kana neman Allah ya bude maka ka yi gaskiya a ciki kuma haƙuri da yadda Allah ya kawo maka kai ta istighfari kai salatin ga annabi mun ka karanta hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal mawli wa ni'mal nasir 70 salatul fati dari hadiya ga manzon Allah sai kai ya ladifu ya ladifu dubu daya insha Allah in ka rike wannan Allah zai ta sa albarka a ciki ko kai wani kowane irin salati salati ga annabi da yana karfafa abubuwa da yawa saboda haka ya ce a ba shi abin da zai karanta to wanda ma ya ji shi kenan ya ta dai ana ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya na ubanta da shi da shi a misali wa da kani wannan ya fi namiji wannan ya fi na mace suka haifi mata na fahimta na fahimta misali mutum biyu ne suke da 'ya'ya mata wa da kani ko shikenan sai wani daga can ya zo ya auri 'yar wa ya kuma ga 'yar kani yana so hada ai ba ubansu ɗaya ba ne sun rabu a haɗa an yi haka ma ba wannan alan shi wani shi ya aure ya ya ji zai a nemi yar uwa mutanen kamar da suka ce halar ne salamu alaikum ba ta